الإسلام تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدر صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1447 lissafin nasara yan mishan yau muna shida ga watan uku shekara ta 2026 kullum yana faɗa muku cewa bayan allah suna so su taimaki addinin dukiyarsu suna nan bayan allah da allah ya ba su arziki suna so su taimaki addini amma damuwarsu ina za su samu wadanda za su amince da su su bada aikin addini allah ka ƙara mana amintattu a cikin wannan al'umma shi yasa hajiya hajiya baban ga tukuru kwanakin baya ta aiko mana da gudunmuwan marayu ko ba mu kare ta aiko ba tsofin gwalagwalanta ta tattara ta tafi da su sauri a kasa mai tsarki umra ta ce wannan gwalagwalan ba wani amfani ne da su ba a sai da su a aikin addini sai aka ji aka sai ga kudi wajen naira miliyan hamsin da uku nan ta ta buga shugaba shek bala da waya da ce shugaba ga gwalagwalai na na sai kuma na son yi taimakon addini kuma marayu nake so da taimakawa ki ta wace hanyar kike so ki taimaki marayu da ce ta hanyar ba su ciyar da su da tufafi da kuma taimako irin aikin da kuke yi a masallatai yanku ya ce to aikin yi daidai kuma dama su kira mata ake yin aiki da ce to shugaba da kake gabatar da tafsiri a nan yola a ba su gudunmuwa miliyan ashirin inda malam kabir gombe yake tafsiri a abuja kwamitin marayu a basu miliyan goma inda da malam kabir gombe yake tafsiri a kaduna inda gashi ne nake aikawa da gudunmuwa to nan ma a basu miliyan goma
ta ce sannan mu nan kwamitin masallacin mu a ba su abin da ya saura an sayar kuma an saida wa Allah ku kalli yadda mace take da bukatar kudi take son gwal amma tana ganin aljanna ta fi mata sai ta haƙura ta daure ta cire ta ce ta ba Allah gashi a zai kai wani criminal shi kuma ya ga kudin banza an ce a taimaki marayu sai ya tsakura a cikin ya harka gaban shi da Allah ku faɗa man azabar da za a yi irin wannan mutumin ku ce bai cancanci wannan azaba ba a ranar sashen alkiyama wallahi duk azabar da Allah ya mata ya cancanta tana da yan uwa ko ba da su tana da dangi tana da makwabta tana da tsawaye amma ta ce ta hana kowa ta ba Allah ta ba marayu ko kuma da wa'azi aka gamsar da ita da aka bada kuma shi jagoran shi kuma sai gudanar bakin wake an ba Allah da ce matsaci shi kuma sai sake rancewa kuna ga Allah zai bashi in duk duniya ba wanda gani kuna ga Allah bai gani ba in duk duniya ba wanda ya sani kuna ga Allah bai sani ba Allah ka tsare mu da cin dukiyar mana yanzu shugaban abin kwamitin mana yake sanar da shi akwai wani kamfani albustan agrotech nigeria limited a kawo ne na mai na kamfani ta hanyar wannan kamfani sun ba marayu gudunmuwar kudi naira biliyan goma sunan kamfanin kare muka sani ba matan waye mai kamfanin ba shi da ya bawa ya ba Allah Allah ka tsara mana mutane masu imani wannan kamfani Allah ka masa albarka Allah ka daga darajarsa bayan da za su yi dukiyarsu ta hanyar halal su samu riba ta halal Allah ka gwada musu da yadda za su bar dukiyarsu a samu matsala a samu asara Allah ka tsare su ma'aikatan kamfani duk inda albashin su ya gaza Allah ka bude musu kofofin halin da su ta akwai gambar sha'ibu gambar sha'ibu mara kenan malam gambar sha'ibu na fahimci malam gambo ba malanta kadai ya tsare ba yana da taba kasuwa don kuma malam gambar sha'ibu ya aiko da gudunmawa wa marayu naira dubu ɗari uku Allah ka saka wa gamu shaibu da alkhairi ko duk ya sa albarka ko rayuwar sa albarka ko zura sa albarka makera associate wannan masu zare da kamfani sun aiko mu da gudu ko naira dubu ɗari biyu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka duk ya sa albarka ko ma ya sa albarka ka dauka wannan darajar kamfani ka kara bude masa kofofi na halal ka kara masa jari amma ba kawo nan daga nan sai talatu tijjani abubakar talatu tijjani abubakar ta aiko mana gudun barkwai naira dubu ɗari talatu allah ya miki albarka ko allah ya duke ki albarka allah ya hana ki da ganin bakin ciki a duniya da lahira idan kina da yaya allah ya tsare miki shi idan kina da miji allah ya tsare miki shi kun ba ki da su duka allah ya ba ki masu albarka wasu bayan allah su bakwai sun aiko mana gudun barkwai naira dubu ishirin ishirin jumla naira dubu ɗari da arba'in allah ka saka musu alkhairi ka duke su albarka ka wala su albarka Allah ka tsare su da kofofin talauci ka bude musu kofofin arzikinka wasu bayan Allah su goma sha tara tasa'ata ashara sun aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu goma goma jumla naira dubu ɗari da casa'in ya Allah sha tara nan duka san su ka kwashe su gaba ɗaya ka zuwa su aljanna firdausi masu niko sadaka daga naira ɗari zuwa dubu biyar yau sun tara mana naira dubu ɗari da talatin da hudu da ɗari biyu suna tare kura fa masu ɗari ɗari zuwa sama nan an ce suna majiri mabaraci duka suna ciki da su jamfada Allah ya muku albarka Allah ya dukiyar ku albarka Allah ya raba ku da talauci Allah ya bude muku kofofin arzikinsa mutanen masallaci su ma sun haiko da dubu talatin da biyu da ɗari biyar Allah ya muku albarka talakawa da bayan Allah Allah ka gina katanga karfi tsakaninsu da talauci wani malami a Ghana yana addu'a ya ce talauci nesa da mu arziki zo nan ga to kuma talauci nesa da ku arziki zo nan ga in ji wani malami daga kasar Ghana abin da aka samu a marayu gudunmuwa yau da bayan Allah suka bayar kudi naira miliyan goma sha ɗaya da naira dubu casa'in da shida da naira ɗari bakwai Allah ya saka muku da alkhairi saka kowa da kowa da alkhairi account number 000 four double five three seven fifty three triple zero four double five thirty seven fifty three banki jais left jibios offers alert three village foundation abuja ana rabba a ina muka kwana ne kuma ina za mu tashi ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را wannan sura take suratul yunus ita ce suratul yunus alaihi salam saboda cikin surar za mu ga yadda aka magana kan annabi yunus amma abin da zai ba ku sha'awa sabanin table of content da san kala kato duk da bai wuce aya biyar ne sun kasa da haka sai magana kan nabi Yunus ba a dukkan sura gaba ɗayan ta amma ka sa mata ne sura Yunus amma abin da zai baku mamaki ta fi mai da hankali ne akan aqidar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wacce zo da ita da annabawan Allah tashin alƙiyama risala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sannan sura za ta karanta da kai tsagwara tauhidi idan ka karanta suratul an'am ka karanta suratul yunus baka gane Allah ba kai kasuwa ta ce wawa ta ba ya kamata ka karanta wannan surorin ka gane wane ne Allah wane ne ubangiji Allah ka kara gane da mu alif lam ra ra Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san da yake nufi da wannan za ga manyan malamai suna ta kokari wajen ishtihadi amma duka ishtihadi wasu ce hiya muqaddat li asma'illah wato harufa da sunan Allah ne aka yayyanka su masalan ku gane alif lam ra in gada da hamim gada da nur sai baka ar-rahman sai baka ne ar-rahman su ga shi irin wa'annan muqaddat na sunayen Allah ne aka yayyanka aka bude wasu daga ciki wasu malamai ce a sunayen alqur'ani mai girma ne aka ce me yasa suka ce mafi yawa duk sanda aka faɗe su abin da zai biyo baya za ka qur'ani na
nan da aka ce alif lam ra sai aka ce me تلك آيات الكتاب الحكيم da aka ce alif lam mim sai aka ce me را را ألف aha ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين da aka ce alif lam mim sai aka ce me ألف لام ميم.
aha تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين da aka ce alif lam mim sai aka ce me alif la ai abin nan kitab yake ne maganar kitab yake da Qur'ani
a da rabar suna dauke wasu hankali wacce kawo ne ne ce a ne ba ka ba
Amin.
aha تلك آيات الكتاب aha
والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون za ka rasu alif lamin sai aka ce ne ألف لام ميم.
aha har yin rana
Ina ɗaukar kana neman wanda ke magana alƙur'ani.
warai ne
الله لا إله إلا هو الحي القيوم ta zo sama ka zuwa نزل عليك الكتاب لا يجدر.
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل zai ce hamim حميم aha تنزيل تنزيل من الرحمن zai الرحيم sake cewa amin حميم Aha.
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ya sake cewa amin حميم Aha.
عين سينقاف babban magana
كذلك نوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم
da dakata da rama sadi akwai sauran hannun nan
wanda sai suratul sirri kira to karo bana آمين والكتاب المبين karo mana wata abin ne آمين Aha.
والكتاب المبين to ba mu dashi طاسين Mhm.
تلك آيات القرآن وكتاب مبين to alin lamura kuma mana hijiri ألف لام را Aha.
تلك آيات الكتاب وقرآن مبين za mu zo ne yanzu mukaddar mukaddar in aka ambato su ne ke zuwa baya suna alqur'ani ne girma da wannan ne wasu yace a to ai sunayen alqur'ani ne na ba sai da ko an gane wasu kuma suka ce a sunayen wanda aka saukar wa qur'ani ne wa aka saukar wa qur'ani shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce shi sa ruwan za ka ga ko a baci qur'ani ko a baci wanda aka saukarwa yanzu ne da rabba ya karanta mana wa aka ambata qur'ani wani ruku kuma sai aka ce daha طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى bugar da aka ce daha shi aka ambaci wa wanda aka saukarwa alqur'ani mai girma mazalin kwa gane wannan ko a bace su duka biyu kamar da aka ce ya ce ياسين والقرآن الحكيم sai aka ce إنك لمن المرسلين aha على صراط مستقيم wannan duka istihadat ne na malamai amma suna so ka soka lafiya ya ka ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalik domin abbreviation me ake cewa abbreviation wanda ya rubuta abbreviation shi kare san ma'ana sai dai ya fara sannan sai a fara daga rana ko in na ce muhammadu ai adamu to shi wannan ai din ne yake nufi in ka ce idris sai ce ibrahim in ka ce ibrahim ce isa ko idan na sa muhammadu ji haka na ce muhammadu ji ka ce ka gano garba sai ce a ba shi bane gangaren nan
ko zambo eh ko gambo ko ba kana ce ne muhammadu jarki haka ba zai ko an gane wannan na
to amma wannan akwai darasi a ciki in har haka ya tabbata kenan a ce mafi yawan ilimin bukar da batu ke kamar ya kawo yana alfahari da su har da yin su abbreviation wanda ya ce a qur'ani ya kato a ya kato a gudanar ya kato ba kayan su bane kayan zuwa ne kayan su na musulmi ne
shi da Allah ya ce alif lam ra sai Allah ce ga gaba da rama تلك آيات الكتاب الحكيم Allah ya ce waɗannan ayoyi da suke cikin wannan littafi na alqur'ani mai girma ayoyi ne da suke cikin hikima kuma ayoyi ne da wato aka kyautata tsarin su ayoyi da aka kyautata ne aka kyautata tsarin su wato wannan ayatul hakim din nan yana kunshe da sai ka rubuta littafi akai irin darussan da malamai suka ɗebo daga gabar waɗannan ayoyi na saboda shi kansa alkur'ani qur'ani yake kitabun uhkimat ayatu
ألف لام را aha كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم nan خبير yanzu ba ba ana magana wai ilimi da hikimomi da ke cikin littafin bane ayoyi karantar su yadda aka kyautata haɗa ayoyi sai a ce huwa da gafuru kuma sai a ce ar-rahim aka dawo kalmar rahim aka ji yana zuwa kalmar mai gafur ita kanta gafuru akwai ma'anar take bayarwa ita rahim akwai ma'anar take bayarwa daga dawo kalmar rahim sai ka jira ta jikin gafur sai ta sake bada wani sako da ba in ga ce sami'ul alim kalmar sami'u akwai sakon da ke bayarwa kalmar alim akwai sakon da ke bayarwa idan ka hada su ne kuma akwai sakon da ke bayarwa in ga ce alhayyu alqayyum kalmar alhayyu akwai abin da take nufi alqayyum akwai hadis- abin da take nufi da aka hada su ne kuma yanzu wani darasi da ma ake gabatarwa me yace jafirin zambi wa qabilit tawbi me ya zama jafirin zambi akwai ma'anar daban ko نعم kasa ruɗe ka kuma sai ce mai wa wa qadiru tawbi kuma غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول aha لا إله إلا هو إليه da المصير
yake gafirin zanni shi bai gafarta zurbai ne sai sa kira kasa adilu tawbi shi bai karɓar mene bai karɓar tuba ne kaji wannan sifofin wato sifofin da ke nuna karanci da girma da daraja ta gododowa amma ba ta kina shi for granted karka ji gafirin zanni ne wa gafirin to sai ce shiridu da ita mai tsananin kuma ne kuma kuskure ka saba mashi kowanne ka ɗauka gabar ma'anarsa daban idan ka haɗa shi kuma duka wuri ɗaya sun sake ba ka wani sab- sabon sako da ake isarwa duk duniya ba wani littafi da ya zo da irin wannan usulubi sai alƙur'ani ne shi ne da cewa huwal azizun rahim ka dubi nisan kalmar aziz da nisan kalmar rahim in an ce aziz ga garba ne ya fi ƙarfin kowa in aka ce rahim ne tausayi ne jin tsayi kowace ma'ana da wanda ke barwa ko to idan ka hada su ruwan su baka da sabon sako azizantaka sa ba ta hana shi rahama ba rahama sa ba ta hana azizantakar ba yanzu kuma wani sabon sako da daban ka sake zuwa da shi shi da kirka ayatul Kitab al-Haq.
kitabul hakim Allah ya gode maka da ka babu qur'ani sai Allah ya tsaya gaba da rama
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ne sabarin da ke قال الكافرون إن هذا لساحر مبين wani na mamaki alhali shi ne abu mamaki wani na mamaki
Na'am.
alhali kuma shi ne abu mamaki shi ne mamaki
Na'am.
Allah ce a kanin lillahi ajaba yanzu mutane mamaki suke yi mamaki ne kama su an auhaina ila rajulin minhum saboda mun yi wahayi zuwa ga wani mutum daga cikin su muka ce masa an anzirin nasu da mutane gargadi wa bashirin da zina amanu masu imani kuma ka musu albishir an na lahun kadama sirkin inda rabbihim ai a gare su akwai lada ta ayyukan kwarai da suka aikata a wajen ubangiji su kadama sirkin ay ajran hasana me yasa ya kira ajran hasana da kadama sirkin li'annaha natijatu ma qaddamu min amali salih Na'am.
natijar abin da suka kaddama ne shi yasa sai a kira tawo ayyuka da me kadama sirkin inda rabbi Na'am.
wai mutane mamaki suke saboda haka ta faru ai mai mamaki shine abin mamaki Gaskiya ne.
ku gane karatu shi dan adam da yake mamaki ya Allah zai turo zai wahayi zuwa ga mutum mutum ya zo ya sanda sako to ya yake so a yi kuma kafin annabi ya zo da ya ake yi, da har ake mamaki annabi shi ya ga fara wahayi Ne mutum.
da qur'ani da ke karanta sai ce to inna auhayna ilayka kama auhayna
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وهارون
wa isa wa ayuba
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ya yi karatu وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا to wanda ne abin mamaki a kada da za su ajaban an awahayna wahayin da muka yi ne abin mamaki to ga an sanji Allah inna awhayna ilayka lalle mu mun yi wahayi zuwa gare ka wace ba da ansa wani shi ake ce tafsirul qur'an bil qur'an wannan aya tana fassara maka wannan aya shi nan kana katu abin da dauka tafsirul qur'an bil qur'an shine harki mene ne harki shi dauka shine tafsirul qur'an bil qur'an harki ilimi ne mai muhimmanci wanda yake taimakawa mahadatan alqur'ani mai girma su san kalmomi da suka zo qur'ani kalma kaza da ina da ina ta zo kuma guda nawa ne domin in samu sun haddacewa musamman kalmomi da suke da kama eh ولكن أكثر الناس لا يشكرون تقولون أبو ولكن أكثرهم شيء قالوا أكثر الناس لا يشكرون لا يشكرون قلنا وني كما da ina da ina suke sai in rike daga ranar nan karatun na gane karatu wani shi ake cewa harfi yana taimakawa da wajen rike kai ran kala kato ba tafsiri yake koyarwa ba yana koyar da yadda tilawa ta kan zauna an gane karatu abin da yake karantarwa kenan a nan wurin Allah madaukakin sarki ya faɗi magana sai ya faɗi wata a can sai wanda sai kama da wannan da ya ce kunu qawwamina bil qist shuhada يا lillahi أيها الذين آمنوا كونوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين ولو على أنفسكم أو الوالدين to ita والأقربين wannan ta zuwa sun da sai ko نعم sai Qur'ani sai zuwa cikin ma'ida sai sai cewa
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط kurso kurso kurso na ta ce billahi na ta ce lillahi to dan da rike sai ka ba su kalma ɗaya da za ka ɗaure sai ka ce bil da ka zo bil bi ne farko ko ni bi ko da ka zo bi sai ka ce to nan sai ka ce da kake ta samance ta samance kai ce ta fara da bi sai ka ce billahi ko duk garin da zai ce ka bada kai ka kace da karanta
na ko idan kuma ta biyu ne lin shi ne na biyu ko ta ji ga wani zangara da sa zaune kara har ya dauko ta da dauki na biyar dawa ya fara kawo mana motsi wato ka gane cewa su profession sai a wannan hanyar ai mana aka ba ta da kwa gane me yake wani wani ya ce ayyu na jira wani wani ya ce ayyu na zara ya ga ayyu na zara su biyu to sai ya gane cewa wanne ne a ciki ga na bakar ga na ruhu sai ya gane shi ne idan ka tsallaka ka san wannan ba shi ba ne ko inna la la yahdi qawmal fasiqina sai ga ayatan guda ɗaya ne sauran sai ne wallahu la yahdi qawmal fasiqina shi wannan shi kadai guda inna la ai da ke so su munafiqun sai kace to wannan gade ke a wannan yasulu da liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wannan yace yasulu da liman yasha min ibadihi yasulu da liman yasha wa yaqdiru sai aka samu guda ɗaya ba a san litan a kisa karuna sai ce su da liman yasha min ibadihi wa yaqdiru amma babu lahu sai a ce to wannan gabe kenan wannan dabarbaru ne na haddasa ta qur'ani ta zauna wato da wannan hannu ne kawai adam ya zo zauna yana ma mutane tafsirin Qur'ani da Qur'ani aka yi sa ko ga mahaji da rage mata gani na rage wata daraja ne daraja da kara musu da rage kara mata daraja da kara musu domin gargawa wanda mutane da masu daraja su ne makarantar alkur'ani mai girma makarantar alkur'ani alkur'ani mai girma ana ba da wani abu mai amfani sai ta ga kira shi da jan sai da za ta sa ta zama dan kana ta na ga da ta menene abin mamaki kici dan an yi wahayi wa annabi yanzu wahayi ne abin mamaki to sai Allah ce inna auhayna ilayka mun yi wahayi zuwa ga kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wahaina ila nuhi kamar da muka wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyyi na min ba'dihi da annabawa da suka zo bayan sa sai Allah ya fara lissafowa wa wahaina ila ibrahim annabi ibrahim masa wahayi to me kai mu masa wa isma'ila ga annabi isma'il sai shi ma masa wahayi wa ishaqa ga annabi ishaq ta masa wahayi wa yaqub ga yaqub ta masa wahayi al-asbat ya'yansu da suka bi baya ko musu wahayi cewa wa isa ga isa na nan masa wani
ayyuba wa ayyuba mun yi wa annabi ayyuba yunusa ha wa yunusa mun yi wa yunusa wa haruna da annabi haruna sulaiman da annabi sulaiman Allah ya ce wa atayna dawuda zabura ga annabi dawud shi ma ba shi zabura to me abun mamaki dan an maka wahayi alhali ko mun yi wa ibn kawai dan Allah kai da kaji ne tura wannan azab ba za ta yadda ka samu sahu da dan ƙara kato sai kallo sai dai wata rigimar daban amma dai ba dai ya magana kan abin da muka yi magana muka kama wuce a kai shi ba wallahi bai sama sai dai da sun taɓa yau sai kuna yin rubutun sharri suka ce an masa sujada da su ma gashi an ba su mota Allah ramar shi a gaban shi ya masa sujada sauna kira mata sha-sha yana cikin kawai yana cikin bakin gina wata da rikici saboda ka samu inda za ka gudu a madadin kai na da almajin jiran shi ɗari kai na ne ke gaba da shi kada jiran shi ɗari wasu ne kalle kai kalle gida kujin gaba kalli fuska ka kalli fuska ya gidan shehu ɗari kai gaba da su sun yi gaba ɗan ba ka da an gabi da an gabi da to ga ba da shura yau shi shura yau ya da sai bukari ko bai daba ya da da muslim ko bai daba ya da abu dawud ko bai daba ya da nasani ko bai daba ya da da turmizi ko bai daba sai mutum ya ci ka turmi da turmizi ka kare da wari ba shi da takarda ba kawai halitta manzo sallallahu alaihi wasallam da ce ka dai shi wuce wala da da ta dauri da sai ba da da kana kalkin har da yin wannan kuskure gida ba wala da har kai magana a madadin mahaifina sai na kulle wai da za a yi idan ɗauki hankalin wa da magana kala kato to muna nan yau mace mun yi kauriya da jara ta riga ta kare kan sai rana da tsakar kato ba ba kuma jini da kara ruba wa fuska in muka faɗi magana sai ka kama tunanin a duniya ko ne yake kare mu akan ba haka muke faɗa ba to sai su kuma a ba muna mamakin an an yi wahayin bane to da aka tashi wahayi sai aka yi mutum a turiya kuma ba ki yau wadanda aka yi musamman bayan mutane ne zuwa mutane ne mutane ne الذي وما أرسلنا
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم أها فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ya sake cewa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhi وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل الأرض وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم tambaye su فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون to idan da kuna mamaki ne saboda an auhayna ila rajulin minkum sai Allah ya ce to ga ansa wa ma arsalna qablaka illa rijala duk annabawan da muka tauri su ma da rijal ne to me abu mamaki ne ayi wahayi zuwa ga rajul ahadi sai da duk da ya ba da ansa ba to daga nan kuma sai suka ga wannan ma an sake turkushe da sai suka ji to ai ba shi ne damuwar mu ba ya da aka rasa wanda za a haihu sai a kawo maraya gidan abdulmutallib sai a haihu muhammad maraya idan yanzu hasala ce ta shigo ko ba hasala ce ta shigo ba Asala ce.
shi yasa cikin sunan su gurbi suka ce ai da wasu mutane guda biyu ya kamata a turo وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم
yau da yanzu أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون sai ku ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar وقالوا sai kafirin su ce laula tunzila hadha alquran me ya hana a saukar da wannan qur'anin ne ala rajul a bisa wani mutum tun da ya ce da mutum da dole za a saukarwa amma mutum ya zama min alqaryafi da azim daga ɗaya daga cikin manyan alƙaryoyin nan guda biyu in ta kama dole sai an saukar a makka ai ba musan mutum mai fasara da basira irin wani jirgin da mugira ba ga arziki ga dukiya ga shugabanci ga jagoranci ga kwarjini me yasa ba a aiko walid ibn al-mugira ba daga makka in ko ba daga makka za a dauko ba za a dauko daga sha suka ce to ai ya al-mas'ud ibn amr at-taqi dan kabila ta'i ba a samu mutum mai kwarjini mai daraja mai girma kamar shi ba me yasa ba a dauko shi an ba shi annabtaka ba aka rasa wanda za a ba sai maraya daga gidan abin mutan to bar ku ji an sare ta ubangiji an sare ta qur'ani wacce an faɗa an gama Allah ya ce ahum ya kasimu da rahmat rabbik tambaye su su ne ke kasa rahmar ubangiji ka kwala da ke kasa eh Allah idan Allah zai raba rahmar sa su ke raba rahmar ko Allah ke raba rahmar su Allah ke raba.
to Allah ne ke rabawa kuma ya raba ya ce Muhammadu ya baiwa sai ne Qurqus Allah ne ke rabawa da ya tashi rabawa kuma sai rawa shi yasa duk wanda Allah ya ba da wata kansa ja da Allah Malam.
kansa ja Da Allah.
da Allah ka zauna lafiya duk wanda Allah ya daga ya ba shi girma ko ya ba shi matsayi ko ya ba shi shugabanci karka rina masa hankali ba shi girman shi wane ne ba shi Allah.
Allah ba sai ka zauna lafiya amma ta kama hasala ta kama kulle-kulle to hasala kullum suna cinye mai ita hasala kullum Na.
wai take shirewa akwai wani jirgi to akwai yau fada da ke zuwa fada shi ba shi fada yake ba amma sarki na kai shi shi hankali shi ana wa sarki girari sai zai ke sarki girari to nan da ya shigo sai ce ran sai dade mai alheri sakamakon da alheri mugu dan hasada rabu da shi hasada ta za ta ciye shi to ashe sarki na bisa wayan nan kalmomi sai zama kullum yana ƙara matsuwa da shi ko sai na shiga da shi cikin harkokin fada akwai da mugun ba ba da shi ba zai yi ba mugu ne kaba da wanda zai ce mugu ne shi ko zan ba mani ya ta kamar kaba shi ke zagaye mai gunci in dai ba su so a yi kai duk mutumin shi ke su hana shi shigo a ciki kabal sai mai mulki yana sai abin kirki mugaye sun zage shi ya za a kwallo abin kirki sai ga to me ya kamata yi maganin mutumin nan ya kamata ya ɗauki mataki ya maganin shi sai ran da ya gaje shi ce ka zo gidana ka kawo mun ziyara bai kamata kullum muna haɗuwa fa da baka taɓa zuwa gidana ba zan shirya mana liyafa ta abinci ya zo aka shirya masa liyafa ta abinci wanda mutum ya sha kaji miya ta sha tafarnuwa an gama za a tafi fada ba fada ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an yi kuskure ya ce ne fada ce ba abin da sarki bai so a duniya kamar wani tafarnuwa bai taɓa jin wani tafarnuwa ba sai ya yi amai ci mantawa ne na sa mana tafarnuwa a abinci matan nan kuma na gaya mata na yi baki irin wannan ta daina sakawa ya ji za a je fada wani hannunka da kiri wani ci har zai abu wani ta to ya za a yi ko ya fara zuwa fara ta saka fata zuwa amma shi da ke baka yanke ka dan zauna daga baya yace to yanzu sai hauka na sarki kira da fa yace to ga kana magana da shi sai ka dan rika saba da kada da toshe bakin ka karo da bai kamata a sa sarki amai a masallaci ba a cikin fada ba sai shi to haka za a yi ya ce tashi ta na yi fara farka sai ka zo kai yanzu ya zo ya samu sarki ya ce rantar ya samu ne ke faruwa a garin nan ya kamata mu gaya maka da da mun yi shiru muka ga mun ci a bara yau shekara mun kaza shekara mun kaza wannan da ka gani ka wasu kirki yana na dukkan ya ga ya da cewa bakin ka wani yake cewa duniya ba ba abin da ke tada bayan gari kamar ka kira shi za ka yi magana da shi to da kare da iyaka ba kusa da kai ɗaukar mataki ya rage naka ai ko san ji hawa wannan suka yi fasada haka yake faɗa shi yasa shi wanda ya zama ba ya zama da gaba gaba yasa ke buya daga baya baya don wani abin kunya ya yawa sarki ko da yake duk ba da mutumin da ba sai yake daga can baya magana ta zama da ko ta ba sarki sai gagar da sai kira ke ce zo akwai magana da ke so kai da kai wace ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ci mutuncin sarki zo sa sarki amai ya taru bai zana magana shi sai ke jan haɓa riga sai na rufe baki shi shi a wajen sarki girbewa baki yake rufe akan sarki jiwarin da faruwa amma a wajen sarki mai faru ya rufe hanci fura jiwarin baki sarki sarki yake tun da ya zo duniya bai taɓa jin ɓaci da tashi hankali kamar da har wani jiwa ke jiwa shi lokacin tashi ba da dare bayan da fara yace amma mutum ya tsaya bayan ya tsaya kin takarda zan ba ka kaje ka kai wa hakimi na wani sarki ya dauko takarda da biro ya rubutu da kanshi ya nade ya sa an buɗe yaman ya ce kar abu da sai ka je ka kai mishi mafarin kana nan kaje ka mafarin sai ka ga bai za'a ka dauka za a kori mutumin nan ko a daure shi sun ja fito da burga suka za a hannun shi ai ko suka biyo shi me ke faruwa da sarki ne ba da wasiƙa cewa hakimin sa na gari kaza sai ce to da kansa ya rubutu ko kuma sawa ya ta rubuta ya ce da kansa ya rubutu wannan ba ya ce na mutu na gulla mai shirki ko da yare da za a kaya da sarki duk wanda sarki ya rubutu da kanshi to ga garba kyauta za a mashi idan matsala ce sai zai sa wani rubuta ba zai rubuta da kai shi ba sai ce amma ka taɓa zuwa garin yake ba taɓa zuwa ba ka san hanyar yake ban sani ba amma ya mu tambaya ya ce haɓa shi ake magana tambaya to ina amfani a mai takar da ke tsakanin mu ai ka wannan wuri na hanyar sa da wuce da je sarki ba zai faɗa mai to kai za ka ga mishi ba zai faɗa ko zai ga mishi wannan ai mai takar me amfanin sabo da aka yi ya ƙarshe ne maza masa wannan mutumin saboda kawai ce riga bai takarda ya kare takarda ya kalla ga rubutun sarki daga adireshi ya tura aljoci billahi da duk abin da na karbo uku zan kasa in kwashe kashe biyu ba ya ce ba da yanzu ya kasance zai na ce garin hakim yana zai ga hakimi hakimi ya bude takarda ya karanta yana karanta ya ce ku kama shi ana kama shi yana lafiya hakimi ya ce ku daure shi aka samu giya ka ɗaure ki dan yadda ake da rubu yace ku kwantar da shi me ya fara mu yace a kawo ka umarnin sarki za ta me yana umarnin sarki ke wani mu karanta maka ga abin da sarki ya rubuto mu ila man yahumu al-am hakim kaza kaza kaza kaza idza ataka kitabi hadha idza ataka sahibu kitabi hadha fasbahu idan wanda ya zo maka da wata wasiƙa ya zo ka sa wata kawai ka yanke shi bayan ka yanke shi wasu lukku ka fede shi yadda ake fede fiye haka nake so ka fede shi bayan fede shi ka samu kai kai ka cika fata ka haɗo mun da kansa da kafafunsa ka aiko mu abin da ke rubuce a wasiƙa ke aiki ya jika ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa da gwabannin al'arshi da wasiƙa da ba kawo ba shi wani aka ba na karɓa wani ne ya kirke kawo maka a koma a tuntuɓe sarki ya ce sarki a yi kodin umarni kowa mu tuntuɓe shi mu mawa kata sarki bai rubuta sunan kowa ba za a taka sahibu kitabi haza wane ne sahibu kitabi wa sahibu kitabi shi haza shi ne wannan
ba fara ta yana ihu aka yanka shi aka fere aka cika
umarnin sarki
fatar da kaikai aka hada da kai kawo aka turo wannan aka yi sarki ga sakon nan daga wajen hakim ya kawo sarki na duba sun zama ban kama da sa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle akwai inda aka samu matsala a je a nemo mutumin nan mutum na gida ka zaka tattaro shi je gaban sarki sai ya wuce da na baka ya ce wani ya karba ya ce ya karba ya ce ta ne ne ya tambaye sai ka rubuta wasiƙar da hannunka ko sawa sai aka rubuta na ce kai ka rubuta da hannu sai ce to ani ba san hanyar ba hanyar tana da matsala akwai yan fashi akwai kaza kaza lalle sai fashi ba yadda bai shi ba yace shi dole shi zai karba ne yadda aka yi karba ne ke sarki sai gano akwai hali shi tun da aka tambayi wa ya rubuta takarda sarki da kansa ko sawa ya rubuta ba fadar sannan akwai wani hain shi ne sai ce to akwai labari da na samu daga wajen ka daga wajen mutane idan da kira ka muna tattaunawa tare da kai ka zauna baya da ka mutu kusa da kuma kana toshe hanci ka da rigar ka saboda me yace ba hanci na nake toshewa da rigar ta ba baki na nake toshewa da rigar yace to kuji saboda da kake toshe bakin naka yace shi wannan baba da shi ne shi ne gidansa ya shirya mu abinci da liyafa mutumin kirki ya karrama sai da maza wace abinci sai su ashe ba ka san wadin da farwa ya ce to an samu matsala da ka ji wani da fatuwa za ka yi abai a fata sarki ya dukkan zauna ta gaba gaba ya zauna daga baya baya in wanda yi nisa ka kira za ka magana da kuma zai karfe baki na da riga ta na karfe ji wani da fatuwa ita za ka yi abai sarki ya ce ina lillahi wa ina ilaihi za ka ke zama daga baya baya in ina da zama kuma in kira ka zai yi magana da kai zan yi kana rufe hancinka da riga ya zan yi bambanta hanci a karfe ko baki a karfe da ke lalle na yadda muguntar mai hasada ya tafi shi ne mai hasada fara ya ce masa kai ya tashi kira da daga take yi mun karar da dawa da karfi kowa ya ce ran da dare mai alheri ta kama shi da alheri mugu dan hasada karka damu da shi hasada ta za ta cinye shi da kanta sarki yake samu mutum ya sa ta kawo manyan riguna da dukiya aka ba mutumin da sannan aka jawo su cikin manya manyan mukarraban fada bukatar mijin ta biya biya ba.
ba ta biya ba hasalar ta ce shi kuma ta ce shi ba ta ce shi yasa shi mai hasala shi ne mai shi ne mugu shi ne mai cuta amma kuma zai shi za ta ji tausayi saboda shi ke ramewa ko ba ki ba Shi ne.
shi ke kwana bai iya bacci shi ke samun hawan jini kuma shi ne dan banza ko shi ne dan kara kasa ko duka ba shi ba ne ya hasara ke Allah ka rawa wani kenan hasara amin
ka rawa wani kenan masu hasara amin
ka zama wani kenan dan kare kato bai kama hujjar mutumin da bai zai dace da shi ba kuma ce a fara da shi kuma dan kare kato ma ke da wani shiga ta gaba qala kafirun in hadha Allah ya ce kalan sa su sai ga wani suka ce inna haza lalle wannan la sahiru mubin mubin matunci ne ko bayyana ne na fi kuma to da abin da ya zo da shi ne ne sihiri ku ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi kowa imani ko aka ce mashi mazinci mazinci musulmi ne ko kafiri ne Kafiri.
kafiri Qur'ani misalin da ke nufin wani tsarki aka kira shi da ne sihiri idan ka yi ne kira Qur'ani da sihiri za ka mamaki idan ka kara kafiri kira hadisin annabi da shata za ta yawan ake kan kara kafin jira hadisan sai wani bukari da hadisan sai musulun da cewa karta ce ta take a ce dan kara kafin bakar harin akwai mai mai har raba wanda qur'ani ma gaba da take ji duk da kai ba ba wanda tafa za ka yi sunan ko ba za ka yi sunan jin ba Allah ya gafarta mana dan kara kafin nan qala kafirun kara kafin tabbata ta yau muka daure mun daure ta goma sha uku yau za mu daure ta sha uku to da ta sha uku da sha biyar tare za mu daure su don tambayoyi su yi kama kuma an sa ya baya kuma yau ne za ku gane a ƙidan ƙala kata daga baki shi yau za ku gane mai ce ce me ya addini ƙala kata da suka ɓoye mun bugi cikin sani domin shi da kansa ya aman aƙidar hujjita daga bakin shi na
kuma wallahi na yasa da ran shi na buga ne sai gaskiya ya amanta yau za ku ga ɗan ƙara ƙato ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi da azumi ƙarya yake kuku ba ruwan shi da aikin hajji ba ruwan shi da zakat ƙarya yake kuku yau da mu kawai ke dan ba zakat na ce dan gane kasu tambaya ta sha ni ba wai tambayoyin da ke masa da ke saurara da zo gaba da ansa ba a tambayar da yake haka na tambaya ya ansa ta ita nake magana ta ba na sa muku inda zai yi tambayar da rubuce a yadda ya faɗe ta da bakinsa ya kuma ansa ta da bakinsa a bisa saboda tsabar a masa adalci sai ga ya ce da zama kuma tambayoyin kuma sai gaba zai yi ba da tambayar da ɗauko aka ta saba da wacce ya karanta kafin a dogon kasa ɗin an sa ga gargara da bayan da gaskiya ne ko shi ko Ƙwarai.
sai rage babu ruwa na tambayar da kace haka na tambayar da ga an da gaba da ta ishe ni wannan nace alqur'ani mai girma ce inna safa wal marwata
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما yawa ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم nace wannan ita ce tambaya ta rawa ta sha hudu nace miki tambaya ta sha biyar Allah ya ce bal yaqdu tafasahu ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق na ce wannan ita tambaya ta sha biyar bari fasara muku tambaya tambaya ta sha uku Allah ce inna safa wal marwata lalle safa da marwa Qur'ani bai fita wani menene safa ko menene marwa amma zuwa zai guda biyu ƙanana suna gefen ɗakin ka'aba ta gaba ɗaya hannun dama ɗaya hannun hagu su ake cewa safa wal marwa Allah ce min sha'irillah suna daga alamomin addinin ubangiji sai Allah ce faman hajjar baita duk wanda ya kudaci zuwa ɗakin Allah da zai yi aikin hajji ko da zai yi umra da zai yi aikin hajji a wata mara ko da zai yi umra fala junaha alayhi babu laifi a gare shi an yadda wa bima ya kai ko ko tsakanin su sai na ce to dan alaka to tambaya ta a cikin wannan aya ƙwararra ya ce falazina a adai babu laifi a kan shi zuwa muna ka ce babu laifi a kai ke dai ɗan matsayi ba babu in kai ya za ka zama masu da maka laifi ne idan kai ke dai ɗan matsayi ba babu an gane wannan sai na ce to mu kuma abinda muka sani safa da marwa rukuni ne cikin rukunai na yake kan kuma sai aka ce ba laifin kai a ganin kabe? me yasa aka ce babu laifin kai alhali abu ne da dole ma sai kai na ce sannan ka zo za ka safa da farwar nan dan kara gashi sau nawa kake yi a gaya ma mu ji al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duniya gaba daya idan muka je sau nawa ake yi babban bakwai ake yan Najeriya kawai yan Ghana kawai yan Saudiya kawai duk duniya gaba daya sau nawa ake sau bakwai ake to kai guda mana inda kaga sau nawa za a yi a Qur'ani in sau ɗaya ne ma guda mana sai mu rinka yi in sau biyu ne in sau bakwai kake yi da muke yi guda mana Qur'ani da kace sai sau bakwai da mu za a yi sau bakwai ne a sunna ta annabi muhammad sallallahu annabi muka ga sau bakwai ake ba qur'ani ne muka in sau takwas ake yi in sau talatin ma ake ne ga ya mana amma ka nuna mana aya an gani tambaya na tambaya ta sha biyar qur'ani ya ce wal yatawafu bil baitil atiq mai da wajibi a ɗakin kaba ko to da wajibi ta tambaya ta ɗan kalaka to sau nawa ake yin nawafi ka kawo ayar ta ja mana ko da ya fara da duniya gaba ɗaya daga jaki kace to nawa kike to in ka ga kare ka to yayi fani da bakwai guda biki da kare yayi duk duniya gaba ɗaya su bakwai ake da sabanin mazhabobin mu ko a da sabanin aqidun mu da sabanin sufancin mu ko na har mai shiya duk duniya gaba daya ta rawa ke to dan ka alƙali nuna mai inda ake ce ayi dawati so bakwai a qur'ani aya da take an je dawati ayi so bakwai in ba so bakwai kake ba ma ban da matsala ba matsala ta bace in ga dama kai sau daya in ga dama kai sau uku in ga dama kai sau tara amma dai lura mun aya a Qur'ani da ce ga to kaza ki wani ne tambaya ta sha biyar ta sha hudu ta sha biyar da Allah akwai complication a wannan tambaya to bai ku ji an san dan kala ka tuni shi da baki shi da ga wannan magana ba tuni shi ba sai ce a ai ba kowace ibada ce Qur'ani ya fata sau nawa ake yi ba hadisan ma ba kowace ibada ta fata sau nawa ake yi ba akwai ibada da kayyata ta gada ba to wanda tana cikin da ka ko don kare ka to kun sai shi ko don kare ka ka wanda shi ne an tambaya ta sha hudu da sha biyar sai ce ai ga ma'aya Allah ya ce idan ka hawo abun hawa kai addu'a littattafa wa lafi gori لتستووا على ظهوركم وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا yawa وتقولوا سبحان الذي الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين yace ga Qur'ani yace ga ka ba hawa kace subhanallahi sakara da haza to sau nawa za ka fada ai ko hadisi ma ba su faɗi sau nawa ake fada ba ina tambaya da kake dawa shi sau nawa ake yi Allah ya ce allazina idza asabahu musibatu الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون idan musiba ta sa daga sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sau nawa ake fada wani hadisi ne yake to kaza za a fada shi hada abin kamar haka ne kamar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne in ka ga dama tawazun ke sau ɗaya in ka ga dama kai sau biyu in ka ga dama kai uku in ka ga dama kai bakwai naka da kasa ba in ka ga dama kai talatin in ka ga dama kai sau ɗari da hamsin gwargwadon ƙarfin da kake ji a ranar za ka wannan musulmi ne tausayi ne ya hatarsa wannan ta fito da aka yi masa tambayar sallah da ke farko farkon tambayi ne yana cikin hankalinsa sai iya ce muku sallah ma yau ka ga dama za ta sai Allah ya ce bari a duba sau nawa Allah ya bada umarni a yi sallah to adadin da ya bada umarnin nan to shi ne adadin rakawai sha bakwai sai muka samu ko ba sha bakwai ba ne adadin da Allah ya bada umarni a yi sallah ya ce a kiran a Qur'ani amma sai kawo guda ba sha bakwai mun shi ne da kawo guda sha bakwai ne yace to sha bakwai na ake muka ce mun yadda mun ga Allah ya ce a je aikin haji wurare haka uku a Qur'ani mai girma ke da shi aikin haji na rasa sha bakwai za a rana saboda umarni ya zo sha bakwai aikin haji kuma umarni ya zo sa uku shi kuma a rana ɗaya sa nawa za a aikin haji ko mu kara buɗawa shekara sau nawa za a yi zakka ta ya bace ta sau goma sha wani abu a Qur'ani idan kuma ko ta rana sau nawa za a yi ta tun a lokacin yana kakatsantsan da bakin shi ne ya gaya muku cewa qur'ani bai faɗa ba biye da shiga dama kai kuma da ya kara kafin ke yin a kowane da rasa ɗin suke ko ba su tabbar harama don babu ita qur'ani in sun gama ba su sallama don babu da sallama daga sallah ta zuwa qur'ani ba ta tafiya ai daga zuwa qur'ani ba ba ta daga hannu za su tabbar harama saboda bai zuwa qur'ani ba ba su karanta fatiha ba bai ta qur'ani ce a karanta fatiha in za a yi sallah
akwai wanda ma kawai alala yake kawai kalli gabas sai ya shiru sai kawai sai kawai sai ya gama sallah ya yi wannan ba na sai gani zai yi da yana mutane zai rubuta da shi ba mu da matsala
Allah ya kuwa dama shi wahala da kowa ba kawai sai kawai ya zauna ku gane idan ya ba sallah irin wannan ansar da yake ya san yawancin masu sauraron sa ko ba su taɓa zuwa aikin hajji ba su taɓa yin zakka ba suna sallah a ranar masu bin shi za su gane tajiri da su haka da shi sai iya ce kowa ne da ya rera masa hankali amma yanzu tafiya kai tafiya kan sai ya ɗau domin mun haɗa masa caji kwakwalwa ta rera aiki da aka zo aikin hajji sai ga yanzu ya fi ta karara ya ce ta jin kawai gana ba sai ɗaya in gana ba sai hamsin daidai yake da alabi da za a samu ba ba daidai yake da close wise ko anti close wise sanar da ina za ka rinka farawa idan ka zo da su ta kirga ka ce ɗaya har ne zan kana ka ba ka sallah ba ka duk da zama zama kake ga shi a filin sa ya toru a kan aikin hajji bari mu zo kan zakka ma sai a filin sa ya toru sai kun ji da bakin shi yake babu wata zakka da ake yi shekara shekara in ka samu kudin da ka samu da kan kilo yana da zakka ko ka gama da zakka ba zakka sannan za mu ga muku cewa idan mutum zai musulunta a masallaci kan ba shi kalmar shahada wanda ya rushe kalmar shahada ta musulunta ya rushe sallah ya rushe zakka ya rushe haji ya rushe mai da ya zama a duniya addini musulunci bai saura kuma yake annabi ba shi ne zai fasara mutane Qur'ani ba shi shi ne fasara ta shi ne Rasulullahi ba annabi ba ka faɗa mu wani kafirci ne Tony Blair da Trump da Bush da Chinitich
da Netanyahu da Netanyahu wani kafirci ne suke da wata kafirci dan ba zaka dan da wani tambaye ku ba zai sallame shi ba a kamin na dakata kusa ko kun da shi ba ba ba ne dala alladhina idza atabahu musibar qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musibar ta mika rukuni ne cikin ku na musulunci farilla ne cikin farilla musulunci in na kan mota ina addu'a in karanta ita wannan addu'a da ya karanta ba ayoyin suna da yawa wajibi ne a kai na rukunin shirku na musulunci abin da ba wajibi ba rukunin shirku na musulunci ba menene bukatar sai an gaya maka nawa za ta yi a ba da ba tsarin falala suka su amma sallah rukuni daga cikin na musulunci ko ba su ba ne dole sai an gaya maka raka a nawa za ta yi kuma ya za ta yi ta idan ba gani a qur'ani ba dama wanda aka turo maka bayanin qur'ani shi ne annabi muhammad sai da koma sunna sai karanta da kai mawadi rukuni ne cikin ku na aikin hajji aikin hajji rukuni ne cikin ku na musulunci ba da ma ka yi da ka in daga dama yi bakwai ko hamsin ko talatin ko yi daya dole na yi yadda shari'a ta ce shari'a ce za ta kayyade kuma shari'a ta kayyade in ba gani a ƙwararren da ta suka ta annabi muhammad sansafa da marwa sunna ce ta kayyade sau nawa za ta yi da ba wanda za ka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'u ma bada Allah ku bi bari fara da wani mushi Allah ya fara shine ya fara da safa idan ka zuwa ina zuwa barwa idan da yake zaka sassarfa wannan duk sunna ce ta karantar da wannan sannan da yake hausa ne za ka je saboda rukuni ne rukuni na addinin musulunci shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya tsora wa ya karantar da al'umma ya karantar da kace baka da duk wanda aka bai karantar rake nan shi yasa ka zama dan kala kasu tarfe abinda ma akan malamin ka daga Oman ya koya maka malamin ka daga Oman da kan an koya maka wannan ka rike wani kasu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau Allah sai ba kala kasu a cikin ko ta ga ta da kuke so yace ne ga dama kai saurayi ga dama kai so shi ka kike yi da wando ba za ta hare saboda ta hare su wato ne a wajen su ba da da ne ma kai dan gara ka ta ji gara ma ya koya ba na sa zero mai sai da kullu kuma da kullu to an ce tare wanda da kuke ba dole ba dole zuwa da shi wannan rubutu ba ko ba sai a ce rubutu kana tana mata ji daga cikin baki da suka da wannan taro akwai Alhaji Murtala Bashir Gwani tun wani yake biro da cin ina gwani yake
wani a gwani da muke tsaye duk da cewa memba ne a majalisin mu a gwani da muke tsaye gashi nan yana kallon ka a ai ban nake so da gaishe ba ni na san shi a bin ke sosai da kyau a san shi da kuma wannan qur'ani ya tare a wurin wani kuwa sai da shi qur'anin ba gudda da baki bane akwai shan ko sai akwai adarama da gudda da baki ne amma ba shan kamar ni ke sai adarama a musu ne ma amma shi duk wasu ne labari ya same ta hanya ingantacciya adarama bin abuja suka ce kai akwai kayan abu to kasuwa da kake Allah ya sa mata albarka karatu Qur'ani da kake kai Allah ya sa albarka Allah ya sa da ran shi koyi da kai suna yin karatu Qur'ani kuma suna sana'a kuma Allah ya sa wasu na su albarka duk shekara ya kawo wannan ziyara har ta ramu sallar tarawih da muke yi kawo ziyara saboda haka dan ba ne majalisi a wannan majalisa eh majalisi a wannan majalisa kun san limamin na tarawih ba ma limamin da to amma shi jiri wani ne ba limamin da ne bane shi tun da aka aka majalisar suka aka shi sai za duk shekara majalisar yake da zai samu rana da ya ba majalisar ya zo ya yi tarawu to kuma duk shekara ya zo a buga tare da shi kuma mu saurara mu ji dala ta burkushe tilawar ko tilawar ce ta burkushe dala ko kuma suna ta bugawa ne ko ne ya gagara burkushe daya abin da muke so kenan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi